صلوا على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi babi na goma sha shida a cikin kitabul ilmi babu ma bukira fi jihadi Musa sallallahu alaihi wa sallam fil bahri ila al-khadir wa qawlihi ta'ala هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد الكهف حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حسن الخزاري في صاحب موسى قال ابن عباس هو خبر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملئ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خبر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره الكهف قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه آه wannan babin yana magana akan tafiyan annabi Musa alaihi salam zuwa kogon zuwa rafi watan a cikin rafi zuwa wajen hadir koko zuwa gefen rafi wajen hadir koko zuwa majma'ul bahrain inda rafi biyu bahru faris da bahru rum suka haɗu da kuma faɗin Allah subhanahu wata'ala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda wato dan annabi Musa alaihi salam ya faɗin ma Khadiru cewan shin ko zai yoyu nabika don ka ilmantar da ni daga abin da aka ilmantar da kai na shiriya watan annabi Musa kamar yadda muka sani manzo ne daga cikin manzannin Allah subhanahu wataala ulul azmi watan waɗanda a jerin girma na manzanni bayan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da annabi Ibrahim alaihi salam to malamai suna cewa sai shi a matsayi wajen Allah subhanahu wataala dan ilimin sa manzance yake yi da Allah kai tsaye wa kallama Allah Musa taklima duk wanda ya magana da Allah kai tsaye maganan ilimi kuma wannan ba maganan a tambaye shi shi kuma tukan ƙurewa ne cikin ilimi to amma Allah subhanahu wataala dan yana sanya baiwa annabi Musa wani nau'in ilimi kuma ƙari akan ilimin da yake da shi wannan ilimin da annabi Musa yake da shi ilimin sa na shiriya na hudani ko man yahdillahu fa huwa al-muhtadi ko wanda Allah ya shiryar da shi to shi ne shiryayye to akwai kuma wani ilimi da ake samu wanda shi kuma ana samunsa wajen bayin Allah watan ba ilimi ne wanda yake yana samuwa watan kaga misali walillahi masalul a'la akwai karatu da zaka same shi wajen fakihi ya koya maka farillan alwala farillan sallah da makamantan wannan sannan bayan nan akwai karatu da zaka samu saboda suhba saboda abuta da mutumin da ke kula da addini kila shi ummi ne ma bai san ta dama ake rubuta bismillah ko ta hagu ba amma yana da kula da addinin shi yana da kula da amana yana da kula da gaskiya in ka suhubce shi kai suhba da shi ka abu katance shi sai ya zama ka sami amfani kila fiye da wancan amfanin da kake samu a wajen karatun baki ko to kila shine ake mana nuni wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida waliyan murshida hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan ba hudan ba shi hudan kan wannan a wajen annabi Musa ake samu amma rushdu za a iya samun shi a wajen waliyan waliyan murshida falan tajida lahu waliyan murshida saboda haka dai anan Allah subhanahu wataala yace annabi Musa ya je ya bi Habiru kamar da yadda zamu ci a cikin kissan annabi Musa da Habiru a wannan hadisi wannan hadisin yana da fuskoki da dama Imam Bukhari ya kawo shi wajaje da dama a cikin wannan kitabun ma a karshen shi babu ma yan bagi lisa'ili an yujiba idza su'ila anil ilmi shi ma Imam Bukhari ya kawo shi a can kitabun tafsiri wajen tafsirin suratul kafi Imam Bukhari ya kawo shi amma ba lafazin wannan hadisin bane ko kuma a ce ba siyakin ma ba ɗaya bane amma kissar da ɗaya ce shi a wancan sabanin a cikin Sa'id ibn Jubair lokacin da ya sabani shi da Nawful Bakali kuma ba akan Habiru bane akan Musan kanshi ka san alkurani in ya kawo kisa kaga nan duk qur'ani bayan da aka ambaci sunan khabir ko muna yawan wannan bayanin saboda shi alkurani mai girma ba ya muhimmanta ashkhas yana muhimmanta qadaya ne ba ya muhimmanta ban san ya zan cewa ta wane da wane da wane yana muhimmanta issues su ne muhimmai a wajen alkur'ani a dalilin haka za ka ji ana fir'auna fir'auna fir'auna ba inda alkur'ani ya ce ramsi su zani ko wane ne fir'auna don abin da fir'aunan ya aikata shine muhimmi ba wai zatin fir'aunan ba ake magana akai dan fir'auna kawai na nufin sarki kawai kaga hamana yana nufin waziri kawai dan mene don abin da ya aikatan ka gani azizu misra ko imra'atul azizi Qur'ani ba zai gaya maka wai ga sunan ba don mene domin ba shi ne muhimmi a wajen Qur'ani ba in ka Qur'ani ya muhimmanta suna in banda sunayen annabawa ka Qur'ani ya muhimmanta suna to wata waƙi'a ce wacce ba za ta maimaitu ba wata waƙi'a ce wacce ba za ta maimaitu ba ila akan wannan makhlukin da Allah ya yi to shikenan ba ba za a ƙara irin wannan ba to sai a gaya maka suna a ce wani ko kamar Maryam wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fa nafakna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin abin da ya faru da ita ba zai ƙara maimaituwa ba sai Allah subhanahu wataala ya faɗi ta da suna dan wani ba zai maimaita wasu ba matsala ne akwai kwaya ba ko kamar kadiyar Zaidu ko bayan cewa inda ba a faɗi sunan shi ba wasu za su ce ba shi ake nufi ba sannan na biyu ba zai ƙara maimaituwa ba wannan waƙi'an shi ma sai Allah ya ce falan ma kaza zai min hawa qur'an zawajnaka ha to haka dai in ka bi alqur'ani zaka samu amma in ba irin waɗannan ba to alqur'ani yana muhimmanta ka bayani kamar yadda muke faɗi ko da yaushe ad-da'watu akbaru min ad-da'iya to wannan shine abin da ya faru anan alqur'ani kawai ya ce dai Musa ya ce Musa amma wani Musa Musa suna da yawa a tarihi kamar yadda alqur'ani ya ce fawajada abdan min ibadin amma wane ne wannan abdan min ibadina din to qur'ani bai faɗi to shi yasa sai aka sami sabani shi a wadancan hadisan wanda zamu karanta daga baya wani nawfun al-bakali saboda su abu da tafan yahudawa sun ce ba annabi Musa bane wannan abin da ya ka faru ba da annabi Musa bane da wani Musa ne wanda shi kuma sunan shi Musa ibnu Misha ibnu Yusuf watan jikan annabi Yusuf alaihi salam dan annabi Yaquba dan annabi Ishaqa dan annabi Ibrahim saboda suna da dai dalilan su da suka yi ta dogara da su suka ce wancan Musa ne amma shi ma annabi ne amma ba shi ne Musa bani Isra'ila wanda Yahudawa ke bin addinin sa Ibn Imran to a sayyidina Ubay ibn Ka'b ne ce a ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Musa ne ko kuma sayyidina Abdullahi ibn Abbas ne afwa ne ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Musa ne dai annabin banu Isra'ila sannan a shi kuma a can gefe daya a wannan hadisin da muke ciki kenan aka yi sabani wannan dukan su sahabbai ne Allah ya kara musu yarda da al-Hurr ibn Qais da sayyidina Abdullahi ibn Abbas dukkan su sahabbai sun yi sabani tsakaninsu cewa shin a wane ne khadiru ko ko wane ne annabi Musa ya je wajensa saboda Qur'ani ya ce kawai fa wajada abdan min ibadi a atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma a saboda haka wane ne wannan abdan min ibadina din to wannan dai hadisin ya tabbatar da cewa shine al-khabir al-khabir malamai sun yi maganganu da yawa akan sa wasu sun ce manzo ne daga cikin manzanni wasu suka ce a annabi ne ba manzo bane wasu suka ce a'a waliyi ne salihi salihin bayin Allah ne salihi ne daga cikin bayin Allah wanda wannan shine mafi inganci bawan Allah ne salihi ba annabi bane ba manzo bane ko da yake a ka'idan magabata waɗanda a yanzu ake kira salihan bayi a yanzu zamaninmu ko ko ake kira waliyai ko ake kira siddiƙai duk sunan da za a kira su to mafi yawa su ne a kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin su ne ake ce ma annabawa ina fatan mun gane amma bayan zuwan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ba wani annabi bayan sa shikenan sai masu irin wannan martaban sai suka koma ana kiransu salihai ko siddiƙai ko waliyai Allahu a'lam so ala kulli halin dai mafi yawa sun tafi akan cewa waliyi ne daga cikin waliyai a da yawa daga cikin bayan Allah suna tafiya akan yana cikin mu'ammarun wadanda Allah subhanahu wataala ya tsawaita rayuwarsu ya azurta su da rayuwa suka ci gaba da rayuwa har zamanin da muke ciki ba mamaki wannan hikiman da ke cikin wannan akwai wadanda Allah subhanahu wataala ya tsawaitar da rayuwarsu akwai su cikin halittansa don Allah ko da yake akwai hadisi ingantacce wanda wasu suke ganin cewa hujja ne na cewa babu wani wanda yake raye daga cikin magabata wannan hadisin shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake ce masa habbansa kuna ganin watan yau din nan da muke ciki to nan da shekara 100 wata nan da karni ɗaya babu wani wanda yake raye yanzu wanda zai zama raye a wannan lokacin to irin wannan ba dole ya zama bil itlaq ba zai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nufin wanda suke raye a wannan lokacin tare da shi sahabbai zai yana nufin mutanen da aka sani ko mutanen jazira ko makamantan wannan wallahu alam kuma mun sani babu shakka a wannan lokacin din da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi magana akwai wanda bayan nan sun rayu biyar shekara ɗaya sura kaga watan a duniya ma a cikin mutane din sura ka wannan ya nuna mana cewa watan ba ana nufin a itlaki bane a cikin wannan hadisi kila daga cikin hikima wallahu alam na wannan abin da ya faru in muka kalli hadisin koko kissan gaba ɗayanta ina aka je aka sami annabi a bawan Allah habiru a majma'ul bahrain malamai suna cewa wajen akwai ma'ul hayati wasu ka ce a daga jikin shi menene wannan ma'ul hayati ne lokacin da hot din da yake gase yake kafe yake cikin gishiri sai ga shi ruwan wannan tekun ya dan diga a jikinsa kawai ya tashi ya yi rai ya tafi ko kamar yadda ya zo a hadisan da za mu karanta to idan har haka ne ruwan zai diga a jikin wannan abin ya tashi to ina ga wanda a cikin kuma ruwan yake rayuwa suna ga ba mamaki kila akwai wani abu ne na rayuwa kuma sannan muka lura dama ilimi ne na na na na watan shafafiya ta ruhi aka samu a wajen hadir so da haka ba mamaki ne duka waɗannan abubuwan kuma dai ba abin da ya gajiyar da Allah kuma sannan watan wanda ya gani hujja ne akan wanda bai gani ba wallahu a'lam Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utba yace Sayyidina Abdullah ibn Abbas tamara huwa wal hurr tamara anan kaman an yi jayayya kenan amma dai wannan jayayya ne irin na ilimi na bayan Allah salihai ba jayayya ne na kokarin galaba akan Hassan ba jayayya ne mai amfani na ilimi ko ko ga tattaunawa na ilimi wannan yana ganin ai kaza ne wannan yana ganin ai kaza ne irin dai akan sharuɗan tattaunawa da muka sani wanda aka ce bai halatta mutum ya yi shi ba har sai in ya fi son a ce gaskiya ya fito daga bakin abokin mumara din nashi in ka zama zaba zaza kana mirawo ba ka san a ce daga bakin shi gaskiyan baka fi san gaskiyan ya fito da bakin shi wato ba a so kai a warkarrun qais ibn hizn al-ishazn al-fazari fi sahibi musa wane ne wannan abokin annabi musa alaihi salam wanda annabi musa ya je ya samu qala ibn abbas huwa khadirun ibn abbas yace shine khadiru ana kiran shi da khadiru ana kiran shi da hidru kuma ana sa aluf lam a duka hidrun a ce al-hidru ko al-hadiru kuma ana cire su a ce hadiru ko hidru a famar rabihi ma ubayy ibn ka'ab sai sayyidina ubayy ibn ka'ab ya zo wucewa fa da ahubnu abbas fa qala sai sayyidina abdullah ibn abbas ya kira shi yace inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi musa alladhi sa'ala musa as-sabila ila luqiyyi yace nayi jayayya ni da ami aboki na dinnan akan wane ne mutumin da annabi Musa alaihi salam ya tafi don ya sadu da shi mun san dai kissan tafiya don ya sadu da shi ne an ce wata rana annabi Musa ya tashi cikin jama'ansa yana wa'azi yana ilmantarwa sai wani mutum wanda dai malamai sun ce ba san meye sunan wannan mutumin ba ya zo ya tambaye shi cewa shin akwai ko wanda ya bi ka ilimi sai ya ce babu wanda ya fi shi a bayan ƙasa yanzu akwai mutumin da ya fi ka ilimi ya ce a babu ya dogara da hujja masu ƙarfi guda biyu ya ce babu na farko dai shi ne manzo zuwa ga wannan al'umma duk wanda ya ko manzo zuwa ga al'umma shi ne wasu da tsakanin shi da su ko shi ne wasu da tsakanin shi da su na biyu kuma a iyakan sanin shi bai san wanda ya fi shi ba ko a iyakan sanin sa bai san wanda ya fi shi ba to amma dan Allah subhanahu wataala ina masa ilimi yana da fadi kuma ana son kaskantar da kai a cikin ilimi kuma komin ilimin mutum ina yawan ba yan uwa kisan kisan babban malamin tafsiri al-fakhr razi wanda yake ana kiran su wannan watannin aqali al-ummar muhammadiyya wata mutanen da suka fi kokalwa suka fi wanda ya wallafa tafsiri mun sani mujallade a lokacin da ya wallafa mujallade da yawa yanzu dai an takura shi an mai da shi kaman 20 amma dai babban tafsiri ne sunan shi ma at-tafsirul kabir ko mafatihul ghaib ko ba sunan tafsirin sa ba kenan bismillah kadai sai da ya fassara sai da ya mujalladi guda yana tafsirin bismillah to amma wannan al-baharrazi ne wata rana ya taba zuwa zai wuce sai wata mata aka nuna mata ita shi tsohuwa ummiya aka ce kin ga wannan mutumin zai iya maki baki hujjoji dubu a cikin samuwan Allah hujja dubu a nan take kika tambaye shi shin menene zai kafa hujja shi cewa akwai Allah zai rubuta maka hujja dubu nan take yace Allah sarki miskini shakka dubu ne a zuciyarsa shi yasa har yake da lokacin nemo hujja dubu in ba haka ba menene kuma na neman hujja a samuwan Allah to kaga ummiya ce wannan duka malamai za su ce ummiya ummiya ita ce ta zo da wannan durar zaka shi ilimi haka yake ba kana kuma jiya wani dan kwaya tambaye ni wai yake cewa shin wanda ba ba malami ba zai iya tarbiya na ce kwarai ko saboda abin da aka je wajen shi ya bayar din dama ba karatun farillan alwala da farillan wanka bane ya za a zama na Allah ne wannan kuma ya iya abu biyu ne daban-daban akwai koyan karatun farillan alwala farillan sallah farillan wanka wannan da wanda suka iya shi akwai kuma karatun ya za a wanke zuciya a raba ta da hassada da gillu da keta da bakin ciki a cika ta da son Allah da son manzan Allah shi kuma wannan wani karatu ne daban ko shi yasa kaga Aliyu Khawas malamai suna cewa Aliyu Khawas bai san ba zai bambance alu da ba ba ba zai bambance ba amma ya rike ibada ya zama mutum na Allah sali Abdulwahabi Sha'rani a zamaninsa yana cikin malaman da duk duniya ba irinsu imam ne a mazhaban Shafi'iyya naga ce Sha'rani a mazhaban Shafi'iyya to ana ganin a wannan lokacin ba irinsu a zamani to amma a haka Abdulwahabi Sha'rani ya koma ya zama almajirin Aliyu Lakawas a gyaran zuciya a gyaran zuciya a karatu kan shine ne ilimi karatun baki amma a gyaran zuciya to wannan ya fi ka iya Saraka matsalar ba wai ta wai sanin baki da yawa ba matsalar ta ya za a tsabkake zuciya a fuskanci Allah to wannan kuma ba wai ba wai da yawan ga yawan in muka lura ai bal'amu ibnu ba'ur ya ji kowa ilimi a zamaninsa amma iliminsa bai sa ya zama kuma ina yawan gaya ma yan uwa wannan shine dalilin mada aka sami sabani shahararre tsakanin watan waɗansu suka sami mujafati fukaha a wancan a can baya lokacin da fukaha suka yi ikbali akan karatu da sauransu ilimi dai a ta karatu to amma kuma sai kuma karatun da yawansu sai ya zama baya haifar musu da jin tsoron Allah to sai wasu wanda su su- ba su sami itminani ba su sami natsuwan zuciya da wannan karatun sai suka juya suka bar shi kawai suka koma suka shagala da ibada bai ce a shagala da ibada a bar karatu ba kuskure ha kuma a shagala da karatu a bar ibada kuskure abinda ake bukata shine hada su amma abinda ake cewa shine shin za a iya samun wannan abin eh za a iya samu amma abinda muka nutsu da shi shine mafi kyau ka sami tarbiya a hannun wanda Allah ya hada ma biyun gaba daya to shine abin da yafi kyau in aka sami bawan Allah da Allah ya hada mashi waɗannan guda biyun gaba daya ya hada mashi ilimi na wannan da ake yi na karatu sannan ya hada mashi ya bashi abin da suke ce ma fiqhul batini in an ce fiqhul batini shine fiqhin da ya shafi cikin zuciya yaya za a tsarkake ta a raba ta da dukkan wani Allah a sada ta da ubangiji to wanda Allah ya ba waɗannan fiqhun guda biyu to wannan kam kamar yadda suke cewa shine shine shine anqa'u mugrib wanda in dole a je a neme shi duk inda za a same shi an same shi kuma ya kamata a makalkale a rike shi da kyau kuma wancan mafi yawa abin da yakan faru amma ni a gani na bai cika sharuɗan bane da yawa daga cikin illola idan bawan Allah ya zama ba ya da wannan ilimin na na na irin wannan karatu in aka je wajen shi domin ya sada mutum da Allah sai in ba a hankali ba ya zama yana baya ma almajirin adalci farko abin da zai masa ya rikauna mashi karatun takardar nan ba bai da amfani abin da yasa yake masa haka saboda shi bai yi ba saboda in ya ce masa yana da amfani in an kwana biyu biki da zai bar shi ya koma wajen wani ya koya to amma wannan kaga bai cika sharuɗan da zai tarbiyyanci mutane ba dan in ya cika sharuɗa shine wancan khabiran nasihan ko nasihan in da nasih ne to zai nasiha ko da ba za ta zama ba tambata hidimta ma maslahar sa ba so ala kulli halin annabi Musa alaihi salam abin da ya sani kenan bayan Allah da yawa an tambaye su shehin mu shehu Ibrahim ya taba cewa yana da malamai guda biyu alƙur'ani da sunna kuma bai san wanda ya fi shi sanin su ko anan ya ce bai san wanda ya fi shi sani ba ya faɗi yaran da ya sani ba ya ce ya fi kowane halittar Allah sani ba shi dai bai sani ba da ya sani da ya je wajensa ya koya alkitabu wa sunna wala a'lam fil ardi a'lama bihi ma min ban sani ba ban san wanda ya fi ni sanin su ba to wannan haka zai yi mutum ya ce shi bai san wanda ya fi shi sani ba to kila akan wannan ka'idan ya gina to amma shi faɗin da ya yi bin nafi ya ce babu to sai Allah ya kishi don Allah subhanahu wata'ala saboda kishi shi inda bawa zai ce masa inda bawa zai faɗi misali babu a irin wannan to Allah zai sallata mafi kankanta mafi jahilcin al'umma ma sai Allah hada shi da wani ilimin da wannan din bai sani ba to anan dai Allah subhanahu wataala ya ce a ai sai ka tashi kuma yanzu ka tafi karatu shugaban halittan Allah na zamanin ka tashi ga dai neman ilimi to kuma anan ya ce tashurin mashakka mai yawa domin tafiya wajen neman ilimi ko an ce yayi tafiya a- a- menene la abrahu hatta abluga majma'al bahrain aw amdiya hukba ko hukba akalla shekara 80 kenan wata in ta tafiya har akalla shekara 80 ina tafiya don neman ilimi in ban same shi ba ko kuma har in kai inda tekun nan ya zo tekun nan ya zo suka zo suka haɗe kaga tunda sun haɗe ba hanyar wucewa kenan majma' al-bahrain dan mun suna tafiya a cikin jazira ne to kaga za su kai inda wannan rafin na Faris ya zo wannan na Rum ya zo sun zo sun haɗu ba hanyar wucewa to dole a tsaya a nan yayi haka yayi ta tafiya kamar da yadda muka gani a kissa watan tafiya cikin neman ilimi wanda kuma zamu karanta hadisai da yawa a nan gaba mu ji inda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke tashi su tafiyan wata ko fiye da wata saboda hadisi ɗaya sahabi manzo Allah wanda ya rayu tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amma saboda hadisi ɗaya in yi bai san hadisin ba sai na jabir ibn abdullahi ko ya tashi ya je ya sami abdullahi ibn unai tafiyan wata guda da wani abu akan doki dan ya ji hadisi guda ɗaya a wajen shi da ya ji labari ya ga bai san hadisin to haka dai shi ma annabi Musa alaihi salam ya aikata malamai suna cewa abin da zai bada mamaki watan alaman himman mutum wajen neman abin da zai je nema kuma da yake wannan tafiyan dan Allah ne tafiya zai yi cikin Allah ko saboda haka da ya tashi yana tafiya an ce yana tafiya ne kwana 40 yayi amma sai ya kwana 40 bai ci bai sha ba yana azumi kwana arba'in wasu ka ce a'a kwana arba'in din da ya bai ci ya sha ba a wancan lokacin tihu ne ya yi kwana arba'in ba ci ba sha ga kamar azumin kwana tamanin kenan amma a nan da ya zo inda haziru yake ya wuce da tafiyan kwana ɗaya kawai sai ya fara cewa atina ga da ana lakallaki na min safari na haza na saba ko saboda mene saboda can lokacin tafiyan wajen Allah aka nufa to da aka zo inda abin yake aka kama hanya to nan kuma an shiga cikin wani kuma tafiyan can daban kuma sai tafiyan ta koma ta gajiya ta wahala ba a kwana an kunu ba sai aka ware cewa da kallaki na min safari na hada na saba amma kafin a zo nan ba a complain akan tafiya saboda Allah subhanahu wataala aka nufa to haka tafiya yake idan ya zama wajen Allah subhanahu wataala ba waye nufa annabi Musa alaihi salam suka tashi suka tafi kamar da yadda muka sani har ya je ya haɗu da Habib alaihi salam wanda yake ya haɗu da shi alƙur'ani da duka ya ba mu labarin yadda aka yi fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina malamai suka ce wannan rahma din yana nufin annabci suka ce a yana nufin wilaya wa allamnahu min ladunna ilma kuma mun ilmantar da shi ilimi daga wajen mu inji Allah subhanahu wataala wanda ake kira al-ilmul ladunni wato ilimi wanda Allah yake ba bawa daga wajen sa kai tsaye wannan ilimin ba da sharadi sabanin yadda wasu suke gani ilimin ladunni ba da sharadi amma dai daga cikin abin da ke ƙara haɓaka shi to aiki da ɗan kaɗan ɗin da ka sani kamar inda ya zo a hadisi na hidiyatul auliya ina abu muhaimin al-asfahani man alima bima alima man amila bima alima warrasahu Allahu ilma ma lam ya'lam mutumin da ya aiki da abin da ya sani Allah zai gadar mashi da ilimin abin da bai sani ba wannan ilimin abin da bai sani ba shi ma yana da cikin nau'in ilimin ladunni ko ko can hadisin annabi da sayyidina Ali radiyallahu anhu da yace illa fahman yadrifuhu Allahu fi qalbi abdi abdihil mu'min shi ma dai nau'i ne na ilmun ladunni sannan daga cikin ilmun ladunni al'ilmun tabai wanda misali yaro daga haihuwansa ba wanda zai koya masa in yana son misali abinci daga hannu ya kai baki misali ba wanda yake koya masa irin waɗannan ilmomin na tabi'a wannan ma ilimi ne daga wajen Allah subhanahu wataala wanda yake kila zamu raina dan ba mu ga mutumin da yake dauko abinci kai goshi yana neman baki yasa zamu ga wannan kaman ba muhimmin ilimi bane ko ba za mu biya kuɗi mu kai yaron mu dan a koya mashi wannan ilimin ba a saboda Allah subhanahu wataala ya riga ya bada wannan ilimi to ala kulli halin dai annabi hadiru alaihi salam Allah subhanahu wataala ya bashi wani ilimi daga wajensa kamar yadda muke faɗi ko da yaushe a cikin bayin Allah mutum bakwai ne Allah ya faɗi cewa ya ilmantar da su ilimi daga wajensa musamman to kuma duka mutum bakwai nan saboda ilimin da ya basu daga wajensa ya faɗa mana ya basu to sai da ya basu wani abu na musamman wanda ya zama watan sun yi ma sauran halitta fintin kau ko mun gane tun daga annabi adam wa allama adam al-asma'a a dalilin allama adam al-asma'a sai muka ga ga mala'ikun da ba su da aiki sai bautan Allah sun koma su jira ga annabi adam saboda mene saboda Allah subhanahu wataala ya ilmantar da shi al-asma haka shi khadiru gashi a wa allamnahu min ladunna ilma albarkacin wannan sai ga manzon da ba manzo irin shi a zamanin sa ya komo ya zama almajirin sa muridin sa ko shugaban manzannin zamanin sa saboda wa allamnahu min ladunna ilma sannan ga Dawud alaihi salam allamnahu san'ata da busin lakum litusinakum min ba'sikum sai gashi shi ma Allah subhanahu wataala ya bashi mulki na ban mamaki albarkacin wannan wa'allan nahu sun'ata lahusi shi ma ga annabi Sulaiman kul ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa tsairi shi ma albarkacin wannan Allah ya bashi mulkin da duk duniya Allah subhanahu wataala bai taɓa ba wani ba kuma ba zai ƙara ba wani ba annabi Isa alaihi salam a wa tu'allimu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil ko ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل شما دليل وانا الله سبحانه وتعالى يباشي راية متتو دا أبوبوا ديوا نا مؤجزوزين دا وني مخلوقي الله سبحانه وتعالى بيت أواشي شما من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى ilmantar da shi amma shi nashi ilmantarwan ba har yanzu Allah bai ga wani me ya ga mishi bai ilmantar da shi ba ko ya dai sai kawai allamaka malam takunta ko wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya imantar da kai abin da da baka sani ba to in kuma shi abin da da baka sani ba abu dai wannan kuma ya danganta da duk ijtihadi ne ijtihadi na yi kokarin kayyade madin ubangiji ko ya danganta ya rage ba mai ijtihadi ya kokarin ya ce ai madin nan wani daga ciki ne ko kaza shi dai Allah ya ce ma lam takun ta'lam in dai abin da baka san shi ba to Allah ya sanar da kai ko to shi kan sallallahu alaihi wasallam za mu ce ne Allah ya bashi ba kuma in return wannan ya fi karfin ganuwa ko faduwa sallallahu alaihi wasallam to haka dai amal khadiru suka zo suka same shi a wannan wajen bayan abin da ya faru da kifi ya faru watan an ce yana ci ya ɗauko kifin ne yana wankewa sai wani kifi ya fantsamar da ruwa haka daga cikin tekun sai ya faɗo ya taɓi kifin kawai sai ya fita daga ciki yana tsalle ya shiga cikin ruwa kuma duk inda ya bi sai wurin ya zama kawai yana darewa yana bushewa saboda ya masu hanyar da in sun dawo za su je su sami hadiru alaihi salam a suka wuce bayan sun wuce suka dawo suka zo suka zo suka haɗu da hadiru har dai abin da ya faru ya faru tsakaninsu Allahu a'lam a wanda wanda wanda akwai aya mai muhimmanci a nan wajen shine malamai suna cewa watan annabi musa alaihi salam lokacin da ya zo ya haɗu da khadiru ya ce a ba za ka iya haƙuri tare da ni ba sai annabi Musa alaihi salam ce satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amra anan satajiduni insha Allah sabiran watan arifai suna magana akan muhimmancin suhba abuta da nagari kaga annabi Musa alaihi salam ya ce satajiduni zaka same ni sabiran mai hakuri ko ko tafiyan uni ɗaya ba a yi wai kasa hakuri ko tafiyar awa ɗaya ba a yi wai ka samu duk da ya ma sa mashi'a ba ya yi istisna'i ya sa insha Allah to da ba za insha Allah ba kan da daga anan wajen ma za a wasi abin da ya sa bambancin shi da annabi Isma'ila alaihi salam wanda shi bawan Allah da ya zo zai faɗi sai ya ladabi kuma ya nemi suhuba na gari sai ya ce satajiduni insha Allah minas sabiri ya abacin almatu umar satajiduni insha Allah minas sabirin zaka same ni cikin masu hakuri sai shi bai ce shine mai hakurin ba a zai tafi tare da masu hakuri to shi kuma wanda ya abuta da nagari nagari to tun da ya nemi abuta da nagari sai ko aka same shi minas sabirin amma annabi Musa da ya zama shi kadai duk da ulul azmi ne manzo ne wa kallama Allah Musa wani tusna ala aini duk da wannan matsayin nashi amma ba a ulu ba sai da ya kasa haƙuri saboda shi kaɗai ne wata wani yana da nuna mana muhimmancin kusantan nagari in ka kusanci nagari sai ka zama nagari haka kuma can shi ma annabi musa alaihi salam shi ma da ya kusanci mutanen wata mutanen banza suka kusance shi yahudawa a arkuti sai ga annabi musa manzo ne daga allah subhanahu wataala amma sai da mutanen sai da ya kwana arba'in cikin tiyu cikin imuwa kwana arba'in cikin imuwa don mene da yana tare da imatattu amma su kuma albarkacin abutansu da annabi Musa sai da shi wa yin kuntum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ban arba ta kunna min mutum durar ba ta ke ta ya fumiya wa adad ya basya ko kada ta sabdun ladhi wa annabi ladhi wa khair wa tan a takaice dai sai gashi Allah subhanahu wataala yana sauko musu da abinci daga sama Allah subhanahu wataala ya ba su ya faffasa musu ruwa kowanne mutum ya sha daga kad alima kullu unasin mashrabahum ko haka wato sai Allah subhanahu wataala ya azurta su da arziki mabambanta albarkacin su kuma abutansu da annabi Musa alaihi salam wato ko da lalataccen mutum ne in ya abuta mutane na gari to wallahi kawai za a zo a ce ne humul qawmu la yashqa bihim janisun shike ko da mutumin banza ne in ya zama abokan abokan mutanen kirki ne ha kuma komin kirkin mutum in ya je ya jibanci mutanen banza to sai ya sami illatuwa da abutan shi da mutanen banza wannan yana nuna mana da wata muhimmancin sulba da wani irin mutum mutum ya kamata yi abuta da shi sa'ala musa sabila ila duqiyihi annabi musa ya tambaye hanya zuwa ga saduwa da shi hal samita nabiyyi sa'i musa allazi sa'ala musa sabila ila duqiyi hal samita nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yasku shanan yace shin kaji manzon Allah tsira da abinci Allah subhanahu a gare shi yana magana akan lamarin sa qala na'am yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na zama zan Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa bai na ma Musa bin malayin bin bani Isra'il a lokacin da Musa yake cikin wata wani taro wata amma ce malau ana nufin wata mutane masu wujaha mutane manyan mutane ya ja abu rajul wani mutum ya zo masa fa qala hal ta'lamu ahadan a'lama minka shin ka san wani mutum wanda ya fi ka inni qala Musa la Musa ce ban sani فأوحى الله عز وجل إلى موسى في الله سبحانه وتعالى وحي سوى النبي موسى عليه السلام بلى يتي يا أبي أبنا قدر بابا قدر وأنا لا أعلم أن العلم الباطن akan ma'anar da na faɗi cewa shi ne ilmul batin ba ina nufin zulusiya shi ne ilmul batin ba akwai wanda suna ɗauka a zauna a ta labarai a ta maganganu wanda maganganu duka marasu burhan maganganu marasu burhan wanda wannan magana in ka cire sunan wanda kake magana a kan shi ka sa sunan kowa ma cikin halittar Allah zai ɗauka shi ma abin da duk kake faɗi akan wanda kake faɗi in wani yau shi ma ya faɗa zai iya faɗin wannan abin da kake faɗi akan shi ma wani mutum da ba to ba shi ne ilmul batin ba abin da ake nufi da ilmin batin awwalan wa akhiran ilmin zuci ilmin zuciya watan ya samu asali kamar yadda nake faɗi gode shi daga fikul zahiri da fikul batin fikul zahiri fikihin zahirin gabobi in za ka alula in ka ɗibo ruwa ka wanke hannunka ko ko ka fara wanke hannunka a waje kafin ka saka cikin ruwa saboda dattin na najasa da zai ruyu hannunka la ya fi a dukkan aina ba ta ciyarwa yanzu na najasa da hannunka zai iya zama ya taba to akwai kuma wani najasan a lokacin da kake wanke wannan hannun shine najasan kila wannan hannun ya ya rubuta wani shaida na karya wannan hannun ya sa hannu a wajen cek ta goge an cire kuɗi ba halal ba wannan hannun ya biyo wani da zalunci wannan hannun ya yabuwa ya saci kayan wani haka ta wannan wani datti ne shi kuma ma'anawi datti ne na baƙin ba shi ne dattin da ake nufi don mutum ya yi alula ya yi sallah alulan da ake sallah da ita ya yi sallah sai ya je ya sa hannu aka sace kudin al'umma ya sa hannu a maganin da aka kawo asibiti aka kwashe aka kai aka saida ya je ya sace kudin mutane ya je ya bigi mutum in ya zo sallar da asar ba zai sake alula ba ko ba haka ba ba zai sake alula ba alula ba tana nan in ba ba ni ya yi wani mayan mutum wuzuwa ko na ba a tafi wani hadas ko ko zama muhadisin ba ko ba haka ba ne to amma a wajen mafuka haƙun bafi wannan dattin ya fi wancan dattin illa don wannan dattin sabulu na wanke shi wancan dattin wuta ke kankare shi ko to saboda haka sai suka shagala da wancan dattin fiye da wannan dattin to shine ake cewa fiqhul batin fiqhul batin shine ainihin ma'anar fiqhul batin ko ko a ce ilimin batin da ilimin zahiri ko zahiri da batin abinda ake magana kenan to shi batini batinin zuciya batinin abin da ido baya riska abin da wasu ba su riska in aka dawwama cikin tsarkake shi sai bawa ya zama gashi ga Allah subhanahu wataala baya rabuwa da ubangiji sai ya sami ma'arifa yaqiniya shuhudiyya a dalilin wannan amma duk yawan fiqhu zahir in ba a sami na batin ba to wannan fiqhu zahir sai daga cikin manyan shehunan mu Sheikh Balarabe Jega Allah ya kara masa yarda an ce abin da yasa ya dakatar da karatu kenan yana karatu a wajen malamin sa amma kullun yazo a lola in yana wanke hannu sai ya ga datti na ta zuba daga hannun in yana wanke fuska sai ya ga datti ko so nawa kuma ka'ida dai kamar yadda muka sani har sai da ka daina ganin datti sannan ka ƙara wankewa ɗaya akalla ko shine ka'idan fikihu in hannun mutum da misali ya je ya me ya me ginin me diban me kwasan bola ko tako ko wani abu dai mai najasa in yazo zai wu alola ba wai ya wanke su uku ne sunnan sa ba ya fitar da dattin tukuna ko sannan ya wanke su uku ko ko ko so ɗaya ma bayan dai datti ya fita amma zai ce shikenan dan na wanke ga da tariya su ga da tisa a hannuna amma na wanke su uku yayi ba to shi sai ya tafi kuma yana ganin datti to daga baya dai malaminsa ya nuna masa cewa ai dattin ba a hannun yake ba yana zuciya ne sai an wanko na zuciyan tukuna yawon to sannan sai yadda hannun ya daina zubar da dattin Allah ya bude idar ka ta basira ce ya zama kana ganin wannan dattin na zuciya Allah ya so ka da lutufinsa ne ya ce a to aiki ya gani sai ya koma ya shagala da wancan dattin na zuciya ya zai iya wanke shi to wannan shi ake ce mafi kuhul batil watan shagala da to wannan shine fannin da koko daga cikin wannan ne fannin da shi khabiru ya zurfi a ciki ya zurfi a ciki shi yasa lokacin da ya zo ya haɗu da annabi musa alaihi salam annabi musa ya ce ce za a yi kabi ni ina kan wani ilimi da baka san shi kai kana kan wani ilimi da ban san shi ba saboda ka wannan muhimmin magana ne masu inkari ga bayan Allah da za su nutsu akan wannan kalmar kawai ina kan wani ilimi da baka san shi ba kai manzan Allah ana hadisi ne a Bukhari za mu karanta wannan lafazin nan da hadisai ba su fi goma sha ana ala ilmi la ta'lamu ko allamani lahu ilman la ta'lamu duka da yazo amma dai ana ala ilmin shine lafazin Bukhari to idan har wani wanda ake gani ina yawan ba mu kissan wancan mutumin ko na na na mahaukacin nan wanda wani mutum ya zo wucewa ta daji ta fili a hanya haka sai ya ga wani mahaukaci to amma mahaukacin mutane na girmama shi mutanen gari haka suna ganin shi wani salihi bawan Allah to a zuciyar shi sai ya kulla ya ce wai wannan shine mutumin da mutane ke ganin shi wani bawan Allah suke itikadi ne ce wannan mahaukacin yana junci yana bola sai sai ya tafi sai wannan ya je ya zaga ya je same shi can gaba ya ce haka rama kalla wai da Allah ilimin ka kai yanzu matsayin ka na malami ilimin ka cikin ilimin Allah in za a kwatanta ya yake sai shi malamin da ya tuna kisan hadiru din nan ka san suna cikin jirgin ruwa tsuntsu ya zo ya dan tsotsin ruwan teku ko sai hadiru yake cewa da ilimi na da ilimin ka bai kai wannan dan nakran da tsuntsu yayi a ruwa ba a cikin fadin tekun ilimin Ubangiji. Duk da ana ala ilmin la ta'lamu wa anta ala ilmin la alamu to a hada nawa da nakan duka bai kai nakra na tsuntsu a teku ba. Sai ce ilimi na amma za a kwatanta bai kai nakran tsuntsu a teku bai ce to ni ina cikin sauran tekun. Ya ce to ni da ka ganni shi ma ga ya ce to ina cikin sauran tekun wanda baka sanin ba. So da in dai ka yarda a cikin ilimin Allah da wanda baka sani ba to ina cikin wanda baka sanin ba kai. da saboda haka mutane ya kamata su yi taka tsantsan wajen watan saurin inkari bambancin inkari da tawakko daidai ne idan ka ga abin da baka sani ba kai tawakko ka ce wannan kan ban san shi ba ko ko kaga abin da ya saba da shari'a kirikiri ka yaƙe shi don sabawan shi da shari'a amma yaƙi kala biyu akwai yaƙen shi don ka san wannan abin ya saba da shari'a jazman ko kuwa wannan abin ya kunshi shi ba kaga abin da annabi Musa alaihi salam yayi yayi abin da ya wajaba akan shi musamman annabi a na farko malaman sun ce fa sa'ala Musa nasiya nasiya shi yasa yace la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra kaga na farko dan wannan tambaya ne kawai fuduliya bai da alaka da kai tsaye wani abu mai muhimmancin da tambaya ne fuduli saboda shi ka samu a ruwa zai wuya fi ka sanin ladubban ruwa zai yi kila a wani wuri ne za a zo wanda sai an cire launin za a iya wucewa ko amma tambaya na biyu wajibin shi ne wannan tambaya za a sami yawo a yanka ai dole hukan shari'a da haukan wanda ya wannan yankan ko ba haka ba ko a zane shi kawai a balla kan shi ya daina ganta da cikin riwaya kuma a ce kala ammal gulamun فكان أبواه مؤمنين فبخشنا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأكرم ورحمة وأما الغلام تو غلام بقى ce bai ma kai hulm na mana hazal hulma yaro ne to to to yaro ai ba hukunci a kansa so da aka dai watan ai hukunci ne na shari'a dole annabi Musa ya ce a wannan kam ya saba da shari'a dole in magana ko to saboda haka a takaice watan kana da yanci kai tambaya amma kar ka dauka cewa abin da ka sani shine karshen ilimi ina yawan bawo misali sirfan akan watan wannan bahrain din guda biyu wasu sun ce dama marajal bahrain din ko ko majma'al bahrain din ana nufin bahrul shari'ati da bahrul haqiqati wanda muka yi magana jiya menene alhaqiqa da shari'a da kuma wajabcin haduwan su to wasu sun ce abin da ake nufi kenan wallahu a'lam to amma dai misali mafi kyau akan wannan matsalar shine hadisin bukhari har yanzu da muslim da mutumin da ya zo neman bashi wajen wani ko yake cewa ka kawo shaida ya ce Allah ka kawo wakili ya ce Allah daga nan da an yi jazba gaba daya waye shaidanka Allah waye wakilinka Allah ya ce to shi nan gashi aka zo kuma lokacin biyan kuɗi ya ɗauki kuɗi ya sa a cikin itace ya tsaga ya naɗe ya ɗaure ya wurga aro ya ce Allah a kai kaga wannan ba shari'ar da ta ce haka ba wannan shari'a ba wannan a cikin shari'a amma akwai a hadisin manzon Allah a Bukhari ko amma ba za ka ce ai saboda son ka da bin hadisi bari kai ma in za ka bi shi in an bi ka bashi ko bari ka zo ka daure a sanda ka wurga a roƙo ka wurga a iska ka ce to ga hainan ko kawai biyan kuɗi za ka yi to amma ikon Allah wannan dukiyar saboda shi da gaske yayi dukiyar ta je wajen ne shi din Allah ya hana kowa taɓa sai mai dukiyar to suna kaga wannan wani tasarruf ne wanda yake a cikin wancan mahangar a wancan matafiya so Allah dai subhanahu wataala ya gane da mu abduna khabir bawon khabir fa sa'ala musa sabila ilayhi fa ja'ala Allah lahu al-huta ayatan sai annabi Musa alaihi salam ya tambaye to yaya zan yi jin sami wannan hadur din kaga yadda bayan Allah suke yana jin ga wani wanda yake da wani ilimi da shi bai da shi manzo ne shugaba cikin al'umman shi duk girman da na su bai tsaya zuwa ga cewa matsayinsa da abin da yake da shi a shi kawai sai ya kulla watan jaka ko ya shirin tafiya ya rike gari kawai ya Allah to ta ina zan je in same shi kawai shikenan kwan bacci ya kare dama dan ban sani bane nace na fi kowa to haka ake nema da mutane shi yasa malamai suke cewa neman malami da zai sada ka da ubangiji farilla saboda irin wannan ko muna karawa kuma da hadisin alqatulu 990 shi ma a cikin wannan hadisin zamu ga hujjan cewa dole ne mutum ya nemi malamin da zai sada shi da Allah dole ne mutum ya nemi bawon Allah da zai sada shi da ubangiji dan da wannan wanda ya kashe mutum 99 ya tsaya a fatawun masu cewa ai ai kawai kawai ai ai ba ba wani sai ka nemi wani wani ya hada ka ya hada ka ya ka kama kafa da shi ya sada ka da Allah kawai kai ma ga yanan kawai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun saboda kawai kai ma ka ji to da ya tsaya a wannan fata wanda ya mutu kafiri da ya mutu dan wuta ba zan ce kafiri ba ko ba haka bane tunda in muka lura jinkiri kaɗan ma da yayi da ya ce sai gobe ma da Allah kaɗai san me zai faru da shi Allah ya gane kan a faja'ala Allah lahu huta ayatan sai Allah subhanahu wataala ya sa kifi wato dai in an ce hot shine babban kifi wanda yake yake iya haɗiye mutum ma ko wani abu to amma dai kifi babban da kanana duk asnaf din manyan kifaye ana ce musu hot wa qila lahu idza faqadta al-huta farja duk inda ka rasa wannan kifin ya bace maka to ka dawo nan akwai abin mamaki ayan ayan gamuwansa da hadru shine ya rasa wannan kifin to amma saboda ikon Allah saboda Allah subhanahu ta'ala yana nufin wani abu a inda aka rasa kifin kuma Allah ya ki bari su sani sai da suka ƙara gaba suka yi wata tafiya wanda za su san bambancin tafiya zuwa wajen Allah da tafiyan kuma da ba dan Allah sai da aka ƙara kwana ɗaya da uni ɗaya aka ji yunwa sannan aka cina wai kifin nan ashe ya bace a can wajen ko alhali ya gaya ma khadimin nan nasa wasu sun ce khadimin sa sun ce dan babban sa ko dai yaya ne dai wasu sun ce almajirin sa wasu sun ce bawan sa ma ko tunda ana ce ma abdu fata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqulu abdi walakin qulu fataya ko a idza faqadta al-huta farji to amma saboda hadisi ya ce farji watan Allah abin da ya ce mishi farji ne to ba da Allah ya ce idza faqadta al-huta fa kamma misali to da anan take zai gani amma tunda an ce farji ka dawo to sai ko ya wuce sannan zai dawo fa innaka tatalqahu yace to a wurin ne zaka gamu da shi wa kana yattabi athar al-hut fi al-bahr sai annabi Musa alaihi salam ya kasance yana bin athar din hut din malamai sun ce bayan ya bace din da ya dawo ya zo daidai inda suka zauna din hut ne bace sai suka ga annabi a sai suka shi hadiru a wajen wasu suka ce a da ya dawo ya ga kifin nashi amma inda ya bi da sanda yana son ya kamo kifin ya jawo shi saboda ka san shi a san shi tana da ban mamaki rigar ba irin asanmu ba ne ni da asana ba zai iya kama kifi amma shi tashi ba abin da ba ta yi to a duk inda ya bi sai kifin yana ta tafiya yana ta tsalla cikin ruwa kuma duk inda kifin ya bi kamar yadda muka ce ɗazu sai wurin ya bushe har da sawun shi ma wasu ka ce a'a da ya dawo ya ga sawun kifin ne a cikin ruwa saboda isa ne ta ubangiji wata ruwan bai haɗe ba sai kifin ya bar sawunsa asar ɗinsa sai ya dinga bin sawun shi kuma cikin ruwa har ya je inda wata jazira tsibiri kenan ko a cikin ruwa a nan yaje ya sami habiru alayhi salam ya tambaye shi wane ne ya ce ai ce ai ni ne Musa ya ce Musa bani Isra'ila ya ce ya ce mai lafiya to me ya kawo ka ya ce assalamu alaikum ya ce annabi abdus salam kaga wannan yake nuna maka cewa shi bawan Allah ne shi ba aiko shi ya kira kowa ba ko ya ce a to ni kuma yau kuma me ya kawo assalamu a wannan kasan ai ne kasan ban saba jin a ce assalamu ba kasan mushrikai ne zalla ba man da suka yi imani da Allah to amma kuma shi bawan Allah ne dan haka amma ba a ce ya kira kowa ba dan haka zai bai kiran kowa zuwa ga addini faƙala li Musa fatahu sai shi fata Musa shi wanda yake tare da annabi Musa kaga shi ma anan addini bai ce wane bane ko kawai za a ce fatahu rannan wani yazo yana magana ya ce wani yazo ya ce mishi ya ji kai wani yana karatu yana cewa annabi Shu'aibu san ba shine sirikin annabi Musa ba to maganganu dai masu tsawo to dalilan su shine a kawo inda Allah ya ce annabi shu'aibu ne sarki mu dai kawai abin da Allah subhanahu wataala ya faɗi wala ma warada ma a madiyana ko waje da alaihi ummatan minan nasi yazkunu waje da min duni humratayn tazudan qala ma khabbukuma qala ta'ala nasi hatta yusdira ri'a wa abuna shaykhun kabir abuna shaykhun kabir amma wane ne wannan abuna din qur'ani bai faɗi ba sai saboda kaidan qur'ani ka'idan qur'ani kenan kawai da muka ce alqur'ani yana ginawa kawai akan al-usul al-masail ba al-ashkhas ba to zaka san wane ne wannan ta hanyar bibiyan hadisai ta hanyar bibiyan tarihi sai ya gaya maka ko ma inda zaka hada aya da aya ba sai ga wai ila madiyana akhahum shu'aiban ba sai kaga ai shine annabin mutanen madiyana to tunda shine annabin mutanen madiyana kuma ya tabbata annabi Musa alaihi salam yayi musahara da annabin mutanen madiyana to annabi shu'aibu kenan kuma sannan shi a ka'idan addini ba cewa yake yi ba a ce ba jiya wani ya yi min waya kila ma yana ci wajen karatun nan wai ga shi rikici ya barke a masallacin su liman ya tashi yana an idar da sallah yana gaisawa da wasu daga cikin mamu kawai wani ya ce ya tashi ya ce sam wannan bid'a ne an ce ba kyau dan Allah ji wata karatu wai wani malami ya ambato su da wani malami wai ya ce ba kyau saboda Allah ya dage da karatu an yi sallama an yi da sallah a gaggaisa da hannun irin musafa babu kyau to ina aka ce babu kyau saboda shi addinin musulunci ina yawan faɗa mana wannan kuma wannan ka'ida ce mai muhimmanci shi yasa ko za a faɗe su dubu ba kuskure bane Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma wata rana ya zo yana magana yace manzon Allah ya hana a hada busasshen inabi da dabino a waje daya a rika kai din su tare sai wani bai ji maganan ba sai ya tambayi wani wanda ya ji ya ce me imam ya ce sai ya ce ya ce manzan Allah ya haramta sai na Abdullahi Umar ya buwai ko a fusashe ya ce ma mutumin ka zabta ala rasulillah ka yi ma manzan Allah ƙarya ya ce ya zaka ce yanzu yanzu nan ka ce fa ya ce na ce ya hana kai ka ce ya haramta na ce ya hana ya ce kana shirye ranar tashin kiyama ka tsaya a baina idai rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ka ce ya ce ya haramta alhali shi ya ce ya hana ne ka san hanin nan ko na karaha ne ko na tanzihi ne ko na tahrimi ne to kaga anan ya hana aka ce amma aka hana a ce ya haramta to amma shi yanzu mutum sai ya zo ya dauka abin da ba a bai samu asali ba kawai bai ji bai samu hadisin ba shi bai samu ba ne ma ba ne ba a samu ba inda manzon Allah yayi ko yace ayi kawai sai yace abin baki wala ta kullu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram ko baki Allah ubangiji ya gane da a faƙalar musa fatahu to dai ran dai fatahu aka ce to amma dai mafi yawan malamai masanin tarihi sun ce wannan fatan shine yusha ibn nun wallahu a'lam أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا آه yace a yace wallahi kuwa ba lokacin da muka je wajen sahara din nan wannan in an ce sahara shine kaman zuma rock rock wato dutse guda ɗaya wanda yake shi kadai babu wani tare da shi shi kadai haka a tsaye to gomin kankantar shi ana ce mishi sahra watan dutse kwara ɗaya wanda kaga mafi yawan duwatsu zaka samu in dai ka ganshi za ga dan wani a gefen shi ko amma a ganshi guda ɗaya shi kadai haka to wannan da wahala shi yasa wai aka ce shi wannan zuma rock din duk duniya ba irin sa shi kadai ne mai girma irin wannan sahra ɗaya guda ɗaya haka ita kadai wa ma ansani hu illa shaytanu an azkura ba kuma wanda ya mantar da ni sai shaytan wato shi mantar da ni akan in yi zikirin Allah subhanahu wataala da ina cikin zikirin Allah da ban manta ba sai ce a in tuna cewan maganan da aka ka gaya mun cewa duk inda kifin ya bace nan ne zamu ga abin da muke nema kaga abin da ba suka fito nema kenan saboda Allah ya shirya za a manta to amma anan sai aka jingina mantarwan zuwa ga shaytan amma hakika mai mantarwa Allah ne amma ta'adduban ma Allah sai aka jingina ma shaytan ina fatan mun fahimta ta'adduban ma Allah amma bila haqiqati ba mai mantarwa sai Allah ba mai tunatarwa sai Allah ko kamar yadda nake faɗi ne Allah subhanahu wataala cikin sunayen shi ne al-mudillu ko al-mudillu cikin sunayensa a za ka ce ba za ka jingina wa Allah wannan sifan ba in ka zo jingina ta sai ka jingina ma shi shi ma Allah kuma ta ta shedan ne yake yin wannan aiki قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا annabi musa alaihi salam ya ce a cikin ai abin da muke nema kenan abin da muke nema kenan wannan shine abin da muke nema asalin shi ma kunna na ne amma an share yayin ne tasdiba sai suka juyo baya suka biyo asarin suka biyo sawun kafafunsu watan don watan bibiyan abin da zai faru na kisan da zai faru da shi tsakanin shi da hadiru alaihi salam har zuwa ƙarshen shi ووجد خمرا ووجد عبدا من عبادنا وعند الله سبحانه وتعالى ya faɗi wanda abubuwa uku suka faru tsakanin su duk wanda ya san kowa ya san shi a cikin su kafi kuma kowanne da mutansa wanda da kanshi ya zo bayan ya ce wacan hada firaku baini wa baini ko saboda biyu ka fita wuni malam tastatai alaihi sabra أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأكرم رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربه وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه kaga nan ne wata sirrin abin ko amma fa an ko ana Allah ya kike ga ta so Allah ya hari dai wata ga mashi wannan abun kowanne da abin da ya sa na daidai ita safina akwai wani sarki ne a wani qira'a an karanta ya kuzu kullu safinatin salihatin ko kasba yana kwace dukkan wata safina mai lafiya dan in kullu safinatin ne to ai ba da ne su da wanda wajen kuce wata kira'a tana fassara wata kira'a sai wancan kira'a ta kulla safina cin sabi hace ce mana bayanin duk wace irin safina yake kwacewa shi wannan sarkin saboda haka da yawa za ka ga almihan sun bayyana halminau da yawa za ka ga jarabawa za ka ga abu ya zo mutum jarabawa ne amma a ƙarshe kila wata baiwa ce babba take zuwan masa sai Allah subhanahu wataala ya zo mishi da abin ta hanyar jarabawa shi bai sani ko so da yawa ba ba jarabawa ya zama dalilin fuskantar wasu ga Allah ba yana cikin samun abin duniyan shi ma a zahar ma da la'asar sai da magriba ko da isha yake hadawa sai ya dan sami wata jarabawa kaɗan a tura mishi FCC sai ka ga shi yake riga ladan zuwa masallacin asuba ce kaga jarabawa ko jarabawa karamar jarabawa sai ta zama dalilin ikbalin mutum zuwa ga Allah shine abin da Ibn Athaillah Sakandare yake cewa man lam tasukku ila Allah mulaqafatul ihsan yida ilayhi bi salasil imtihan mutumin da watan kyautatawa mulaqafa da Allah in Allah yana son bawa ya je gare shi kenan idan mulaqafa Allah ya baka wannan yi maka wannan irin karamomi ga san ayyukai suna ce maka karamomi mulaqafa ne wai wani ya ce mashi wai ya zo ya sami wani bawan Allah ya ce mashi ni na ga wallahi in ina alola sai in kawai ruwan da yake zuba daga hana sai ya rika zama gwal gold in yana zubar da ruwa alula ka ruwan sai ya rika komawa gold saboda karama ce na ai wasa ne Allah yana maka irin abin da misali wani lahir matarul a'la uba yake ma yaro ne waga uba yake da hau tafiya sai ya siyo ma yara dan sweet da biskit ko a ce a tashi a je masallaci in an dawo ko za a makaranta ana san ka je makaranta amma sai a dan baka sweet da biskit ba ce ta ai wannan ana maka ne dan kai yanzu gaba da tafiya cikin hanyar Allah mu wallahi ko ko da misali bindigogi za a za a hanyar Allah da dukkan nau'o'in azaba sai mun je wajen Allah don mun riga mun fi gama sanin daɗin wajen Allah ko shi ma yaron baga yana ƙara wayo yana ƙara sanin daɗin karatu ana janye sai ce to ai kai ana maka wannan garga ɗauka wannan abin da kake wai nuna isa ne a'a wai kai yanzu ka fara tafiya ne shi yasa malamai suke ce ma karama wai haidun rijali ko wa kashfiya fil asma'i wa dhikri lam ahid ko hayati wa in ba'dur rijali tahidu to saboda haka idan mutum mulaqafatul ihsani irin wadannan abubuwan na kyautatawa ba su jaji zuwa ga Allah ba sai in Allah ya nufi ya jaji sai a kulle shi da chance na imtihani kawai Allah ya je kuma shi jarabawa kala kala bala'u awal iyazu billahi Allah ya kare mu kala kala sai ya tafi wajen Allah subhanahu wataala dole kawai Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin waɗanda za su tafi wajen Allah bi mulatafatil ihsan ah to wannan na farko kenan na biyu gulam ita Umar gulam fa kana abawa mu'minai fa khashina ayyur hikaw ma tuyana na kufa shi iyayensa mu'minai ne to kuma Allah a kadar dan shi haduru karadan a cikin kadar yake karatun shi shi a kadar yake rayuwa ko abin da Allah ya rubuta din tun farko shi a can yake rayuwa mu nan kaga kai ba halatta kai aiki da kadar ba ko kace ai Allah ne ya kaddara to amma shi a can yake rayuwa shi yasa ce wa mafaltu wa an amru ko shine irin kissa annabi Musa da annabi Adamu alaihi salam da muka faɗi satin da ya gabata wanda annabi Musa yake cewa kai kyaftar da mu aljanna annabi Adamu yace kana tuhuma na da abin da Allah ya rubuta min shekara 40 kafin halitta na manzo Allah yace fa haja Adamu Musa sai annabi adamu ya rinjaye annabi musa da wannan hujja cewa abin da Allah ya rubuta mun ne amma ka gani da kai yanzu muka ce abin da Allah ya rubuta mana ne sai in an ka sami irin sayyidin na umar sai mana bulalan laifin ya mana bulalan kasafi ko ba wani ya zo ya yi laifi ba ya sha giya sayyidin na umar ya zo zai mashi bulala ya ce wai Allah ne ya rubuta mana ya ce a laifi biyu kasafi biyu ga haddin shan giya ga haddin umma Allah kasafi wadan a tattara hadisan da aka ruwaita daga wani imam ko daga wani sahabi gaba ɗayansu na maganganunsa to sai aka tattaro hadisan da suka zo gaba ɗaya daga sayyidina abdullahi ibn abbas a cikin tafsirin ayoyin alqur'ani aka tara aka fitar da wannan tafsirin da ake kira tafsirun ibn abbas amma to amma mawaqif din sayyidina abdullahi ibn abbas ga sunan alhamdulillah a cikin tafsirai musamman ga tafsirin ibn kathir saboda ya muhimmanta tatabbuyin asar na sahabbai da maganganunsu wata na faɗe shi saboda shi kusa da mu amma ba haka ba akwai tafsirai wanda suka fi shi zurfafawa ko ga ma na asalin su can gaba ɗaya tafsirin tabari sannan a zamanin ne yanzu an yi adwaul bayan da wasu tafsirai ne da aka yi wanda suka muhimmanta tafsirin qur'ani da asar ko tatabbuyin afwan adwaul bayan a cikin qur'ani kawai ya takaita amma irin su faidul qadir nake so in ce na na na shaukani wallahu a'lam babu mata ya sifu sama'u saghir wato wannan babin yana magana yaushe ne yaro karami wato sinnu tahammul mun taba magana nan da sinnu tahammul wani lokaci muna magana a tahammul wal ada to wannan babin yana magana akan wani shekaru ne idan yaro ya isa ya dauki ilimi in ya ruwaita misali idan mutum ya ce kamar ni yanzu misali akwai wani malami a zariya da aka ce ma Sheikh Abdul Qadir har ya koma ga Allah ban kai shekara goma amma na san shi to shi zan iya ruwaitan maganansa in ce Sheikh Abdul Qadir ya ce ya zama ni na ruwaita ba wani wurin wani na ji ce wani ya ce ni ma na faɗa ba misali to wannan shine sinu tahammuli da ake nufi shin a shekaru na da na san shi ina da yarinta ya kai iya daukan magana daga wajensa kuma in ruwaitar to an yi sabani tsakanin Yahya ibn Ma'in da Sayyidina Ahmad ibn Hanbal Yahya ibn Ma'in sai yake cewa sinu tahammul mafi karancin shi shekara 15 watan ba za a yarda da hadisin mutum ba in ya ruwaito daga wajen wani sai akalla ya rayu ya kai shekara 15 wancan malamin yana da rai ko wanda ya ruwaita daga wajensa yana da rai matukan bai gaya ga wato ba za a yadda ka hamur ɗinsa ba to amma malamai da dama suka saba da shi suka musamman sayid na ahmad ibn hanbal ina ganin wajen ne yana da zafi kwarai ya kamata da muna da dan abin magana da za mu same shi sai mu shimfiɗa daga waje wasu su rika zama a waje musamman masu jin zafi sosai yana aiki oh yanzu ko ko mu sami fanka guda biyu kila za su taimake mu ko to insha Allah za mu sami to sai na Abdullahi Ahmad ibn Hanbal yace a'a komin kankantan shekarun yaro zai iya tahammul zai iya riwayan hadisi matukan a ya kai lokacin da zai iya wa'ayi zai iya gane wani abu to sai aka kawo hadisin Muhammad ibn Rabi'i wanda wato wannan na Abdullahi ibn Abbas amma akwai na Mahmud ibn Rabi' din ma ga yana a bayan wannan ko majjatan kuntu afqa majjatan majjaha Rasulullahi to na Abdullahi ibn Abbas shi da ma dan sauki saboda Abdullahi ibn Abbas ya kai wajen shekara goma sha ɗaya ko sha biyu lokacin da yake wannan wa ana yau mai izin na hasul intilama in aka ce na hasul intilama ta shekara sha ɗaya sha biyu sha uku kenan ko yana gab da isa haddin intilam intilam kuma haddin shi galiban yana fara da shekara sha hudu zuwa sama ko ko sha uku zuwa sama galiban dai a ƙasashe masu zafi ƙasashe masu sanyi kuma sha biyar zuwa sama wallahu alam to dai ala kulli halin watan yana gab da intilam ya ruwaita sannan ga Mahmud ibn Rabi' kuma yana shekara biyar domin Mahmud ibn Rabi' ya sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati yana shekara biyar ne to dalilin haka malamai suke ganin cewa lallai lallai kuntu aqaw majatan din nan ya faru kafin ya kai shekara ma biyar ne shi yasa wata riwaya ma aka fito fili aka ce yana shekara hudu ne ma to amma dai insha Allah sati ne zuwa zamu bayanin su da kyau a gurgudu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya amfane mu da abin da muka ji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am na'am na? bayan Allah da Allah ya sanar da su? don Allah eh ban faɗi ba annabi adamu alaihi salam khadiru annabi dawud annabi sulaiman annabi isa alaihi salam ha na yi tsallake gaskiya bakwai na? eh sai na rasulullah wannan ayoyi ba za a eh shi ne na shida na biyar ɗin tuwa ne ne ku taimake ni mana shi na da sanar da shi ya ka sanar da annabi na faɗi to zan tuna insha Allah ما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره نعم
وعلمنا الآدم أسماء إن أنفدي كو سنايم أسماء الله نكو أسماء الملائكة كو بدي أنبشي أدنبلي هكا an bar shi a dunkule amma wani hadisi ya ce asma asma'ul ashiyaki amma muka shiga cikin wannan za mu shiga cikin wani wani falsafa mai zurfin gaske wai asma'ul ashai suna abubuwa kamara littafi tebur haka wani hadisi yace amma hadisin wasu suna maganganu akan shi domin aka ce asma'ul ashai ne to za a shiga cikin wata matar falsafa da ake ce mata falsafatul mahiyyati wal wujud wata falsafa ce mai zurfi shin idan har asma'ul ashai ne da sunana da naka to da ni da sunana waye riga wani da wannan abin da sunan shi wanne ya riga wani idan akwai sunan shi a lokacin to akwai wujud dinsa ko da ba mahiyarsa to za a shiga wata falsafa ce wacce ta rudar da mutanen duniya so ba na son in shiga ciki wanda ya sa ibn taymiya ya yi itikadin nazariyar kitabul alamin nau'i Allah ya kiyaye na
wannan cikin ayan cikin sautin da yace ayati na gada alamin wannan gada ana abinci ne gada breakfast na'am a gada afwan abinci rana na'am to wannan kifi bayan akwai kifi a cikin abincin din ina ga kaman akwai wanda suke da wanda cewa wannan kifi yana daga cikin gada ana yin nan shi ne ma gada anan ba yana daga ciki ba shi ne gada anan to to gada ana kuma abinda za ku ci kuma shi ne zama hanyar nuna musu ai a soye yake ai kujinar kenan ai kifin a soye yake amma kuma in aka zo daidai inda abin yake zai rayu inda ya aka ya yayyanke aka cicci a cikin shi zai komo ya fada ruwa ya tafi sun ci gajin nan suna ta cin abinci a ma wannan ana cewa ai shihi kaman wani abu ma hada alayhi hullaha ko ai lokaci ana faɗi lokaci an sani hu ko an sani hi ko alaihu ko alaihi lokaci na na ikhtibabi na ilmi wanda Iktiba?
eh Iktiba shi ne ka zama kana son irin abin da Allah ya ba mutum ba tare da fatan Allah ya raba shi da nashi ba. Na. Iktiba. Shi ne gibba, ai ka gaba ne duka dai abu ɗaya ne. Wannan an kawo shi ala wazni ifti'al ne, wannan an kawo shi ala wazni fi'ila. Kai gibban da ka faɗa ka kawo shi akan wazanin fi'ila, shi kuma kawo shi a wazanin ifti'al, amma dai asalin fi'ilin gaba Ko? gira ai kuma daban shi kuma shi kuma gira kishi kenan ko gira kishi kenan shi ba wai shi iktibas kana sha'awar mutum kana fatan Allah ya baka irin abin da ya bashi saboda aikin alkhairin da yake yi ka gane kai ma Allah ya maka irin nasa ko kai irin abin da yake yi to shine iktibas ni ko gibdan ma ni ko bana yi amma ko iktibatin na faɗa a karatun satin da wuce ko iktibatin ni bana yi kullum addu'a na duk ni'imar da Allah ya kawo ta to Allah ya bani iko amfani da ita dan in ka je ka ce Allah ya baka kai ma kai in baka yanka ne sai ya baka ka kasa na na bakin ciki ne wannan ai eh eh an cire gillun da ke zuciyarsu bakin ciki da keta da son cutar da juna na? to in da dalilin shiga wuta ne a dukan mu dalilin shiga wuta ne illa wata kuma rufu a wannan a wani abu da bane na akan wata lawo wannan da ya yi tambaɗe ya ce haram ne wannan kuma ga shi abin da ya ce an ya hana sai shi kuma ya ce haram ne to akan wata lawo idan muka karanta misali kamar muka ɗauki hadisi ma karanta ya za mu wurin komowa mu gane cewa wani irin halin ne na haramci usulul fiqh usulul fiqh shi zamu dawa muna karantawa ba sai mun daina fitowa da shi ne dan Allah to da Allah ya ji ba a rikito min da nawa usulul fiqh shi zamu ji ta karatun usulul fiqh za a gane wannan hanin wani irin hani ne wannan umurnin wani irin umurni ne ai mun fara karantowa nau'o'in umurni da nau'o'in hani to sai ka rika bin nusus ne sai ka ga shin wannan wani irin hani ne wani lokaci a cikin nassin za a samu a ka'ida kowane hani yana nufin haramci kowane umurni yana nufin wajabci sai idan wata karina ta sarrafar da umurnin daga wajabci ko ta sarrafar da hanin daga haramci ka fahimta to amma suna rarraba zai ce kowane hani daga wajen manzon Allah yana nufin karaha kowane hani daga wajen Allah yana nufin haramci wannan dai duka dai abuwa ne cikin ikhtilafat usuliyya ne na abuwa da ɗaya da nake sani akwai hadisi na da musa da na min ɗauke tufa da dutse na ji wani malami yana faɗa cewa hadisin bai kamata a dinga kashi ba ingantaccen hadisi ba da kan kansa nake so yi tambaya na yana faɗa sosai da kuma maganar ma sahau malamin ya yi da sayin bukhari malami ne to yana da faɗa da lalle kan da maganar sahau da maganar rani sahau kaman yaya maganar cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ce yayi sahau
to ai za mu karanta kwanan nan a muwatsa kila ma sati mai zuwa za mu kawo kan hadisin inni la'ansa au unassa li asunna in mun zo wannan karatun za mu yi maganar sahau Eh.
mutumin da yake wannan zai ba a bai yadda da sahabu bane wannan mutumin na gane wani irin mutum ne kila bai yadda da irin su bukhari da muslim bane shi yasa na
kiran sallah saboda nakan ji akwai wanda an fara kiran sallah in an yi kiran farko Allahu akbar Allahu akbar sai ai shiru sannan kuma a ci gaba da ashhadu an la ilaha illallah har ya zuwa ƙarshe sannan kuma akwai wanda suke hadewa gaba daya kasancewar kuma akwai wanda yake saurari akwai abubuwan da ake so ya rinka faɗi na biyan mai kiran sallah na Allah shi ne ke so ai mana ƙarin bayani tsakanin yanke wannan an yi Allahu akbar Allahu akbar da haɗawa gaba daya da kuma karatun da za a yi bayan kira sallah shi ne nake so a yi mana bayani
duka sun inganta kana nufin hanyar haɗewa ne hanyar tarji'i Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna mu- la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah haka ko kuwa a je sannan a dawo a maimaita duka sun inganta Ah, kuma duka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi watan an yi a cikin kiran sallarsa mun karanta wannan a karatunmu na muwaffa malik a abin da ake yi kuma abin da sunna ya ce ka faɗi shi ne ka faɗi irin abin da yake faɗi ka faɗi irin abin da yake faɗi banda hayya ala salati hayya ala falahi wannan zaka ce la haula wala quwwata illa billah sannan bayan ka gama kuma zaka yi salati ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sannan ka tambayin masa wasila saboda kuma sallu alayya kuma sallallahu alayhi wasilata ko Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tama wa salati al-qa'ima ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wad darajata ar-rafi'ata wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad ko na na ga wani a bayan na watakila in na na yi fahimci tambayar sa akwai dalalan da suke in sun ce Allahu akbar Allahu akbar za su shi sai su ce ashara la ilaha illallah ashara la ilaha illallah hankali sannan haka kuma ne ce su rai hanya uku ne an da wata Allah za wannan hanyar ingantacciya ce in ka ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka yi su a hankali tukuna sannan ka daga murya da su ya inganta ko ko a'a ka yi su gaba daya da sauti daya shi ma ya inganta so hudu kenan da na daga muryan da na haffafa murya أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة هكذا shi ma ya inganta illa dai kowannensu su biyu za ka faɗi banda takbirat takbirat ya zo ya inganta za a yi hudu a farko ya inganta za a yi biyu a farko hudu a ƙarshe duka ya inganta duka hadisan mun karanta su a baya shi hanyar a yi a hankali din a dawo mai shi ne ake ce matarjiri ne shi ne tarjir na
fatiha na marjiya wanda idan mutum ya bar fatiha ya zai da wannan raka ƙarin bayani to a mazhabar malikiya Eh.
imam malik idan mutum ya bar fatiha a wata raka'a daga rakawoyin sallah an ruwaito kauli uku yana nan wannan bayanin yana nan a cikin muntaka na al-imam al-baji yana nan a cikin az-zakhira yana nan a cikin al-maquna duka littafin mazhabar malikiya ne. a duka aqwal guda uku an ruwaito su daga imam malik cewa ko dai ya ilga'in wannan ya ƙara sallan gaba daya sannan kuma ya dawo ya saki sallah gaba daya ka fahimce ni ya ƙara sallah saboda hurumin sallah girman sallah da mutuncinta ba a san yanke ta to ka ƙara ta sallah amma ka dawo ka sake sallah gaba ɗaya ko ko ka ilga'in wannan raka'an ka ƙara raka'a ɗaya a wajenta in ka idar da sallah sai kai sujada ba a ji ko ko ka tafi ka zauna haka nan ba za ka canza komin ka ba in ka idar kafin kai sallama sai kai sujada ka dukkan sun inganta daga Imam Malik ba wai maganar kowanne aka yayi ba Ibn al-Qasim shi ya rubuci na farko a a Ibn Abdul Hakam shi ya rubuci na biyu su Yahya al-Laythi su suka rubuci na uku kuma kamar in ka duba a cikin zafira zai ce maka Ibn al-Qasim ya rubuce su gaba ɗayan su eh amma al-muntaka ya bambanta ya ce ibnu qasim ya ruwaici wannan a ibnu abdul hakam ya ruwaici wannan malaman andalus shi yasa nace su ya hayal laisi saboda su ne malaman andalus su suka ruwaici na uku cewa kawai sai su jira kawai amma dai duka aqwal ne daga imam malik na na kamar wadda ake yi ba tare da sallama ba sai an kai da kawo
to a sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mafi ingancin sallansa in banda in banda tarawihi shi ma a tarawihin akwai maganganu shine a duk raka'a biyu yana sallama shine abin da yafi inganta daga wajensa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a nafila ba sallan farilla ba to duk raka'a biyu yana mata sallama sai kuma maganganu da aka yi akan salatu duha a sai kuma wasu maganganu da aka akan sallan tarawihi ita ma an yi istisna'i saboda ya salli arba'an jami'an thumma arba'an jami'an thumma thalathan to amma malamai ma sun ce wannan ba yana nufin wai arba'an ba sallama bane yana nufin in an yi za a zauna ne a dan huta ayi wannan tarawih din sannan a tashi kuma a ƙara arba'an amma duk biyu dai sai an yi sallama so wannan shine abin da yafi inganta daga wajen sallallahu alaihi wasallam na'am
imani yana faɗin Allah ba a falla gani yana faɗi da karfi biyu yana ce da shi ba a yi ka bayan yin da sallah a yace yana maimaita kabbar ba ne gane shi ne da yadda sallah sai ce mishi ba a yi ba a yi
to duk muna yi to ai ya ce mishi ba a yi saboda a to ai ga lasfika ya wadatar amma shi kuma ladan yana sallah gani ko amma ga lasfika na yi bayanin bai kai sati biyu ba nan kan wannan matsalar da abin da yasa ake yi saboda shi liman galiban muryan shi ba iya jiyar da kowa sai a sami wanda yake da sauti da zai iya jiyar da kowa sai ya rika jiyarwa bayan liman ya faɗa ka fahimta amma yanzu da aka sami lasfika sai ya zama ya wadatar daga wannan aikin amma kuma ladanai suna son ladadan haka sai suka ci gaba da yi kuma menene ba a yin a ciki mutane suna wahalar da kansu idan liman ya ce Allahu akbar ba za ka ce Allahu akbar bane kai da kuskure kuskure a sallah shine ka ce za ka jira sai lajen ya ce sannan ka ce ko sai na da yayi sannan kai dan ka san akwai lajarin da yake ganin shi ma in yayi in liman yayi shi kadai ne sannan idan kuka yi kafin shi shi ma ba ku da sallah to wannan kuskure ne amma dan na da ya daga muryar shi yadda yake so wannan a waye ce kar a ce tunda in liman ya ce Allahu akbar ya halatta duk ma mu ko wannan ya ce Allahu akbar sai da dai ya zabi shi ya daga murya sosai to menene kuma laifi a cikin nan ba wani laifi amma kuskure ne a ce ba za ka yi sallama ba sai ladan yi sallama to ba inda addini ya ce illa akwai abin da za a yi isti'nasi da shi to amma wannan isti'nasi ne a mokifinsa shine sallan da sayyidina abubakar yayi da sallar manzon Allah kuma sahabbai suka yi sallah da sallan sayyidina abubakar to wannan za a yi isti'nasi da shi ba shakka a sami hujja a cikin sa to amma wannan ai a halatu daruya ne kuma wannan da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam na'am
ya hukuncin addu'ar da ake bayan ta da kama kafin a ta da kabbar harama ga ainihin shi kan limani na fahimta za mu cuta ne ba kuma yana da kyau ya inganta hadisi ko da yake amma zaman malikiya sun yi maganganu a kai amma su sektar ce in ce tsawo ba su so saboda sabaninsu da mazaban shafi'iyya na cewa an yi shirin wai ana karatun fatiha ma mu za su yi karatun fatiha a lokacin shine sai imam malik saboda sabbin zari'a saboda zai jawo ku bata sallar ka domin inda ma jubilate imamu mun tambayi idan me za ka karatu fatiha kafin shi to dalilin haka zaka ce kar ai wannan saktan ke tsawo tsakanin ta da iqama da karatun fatiha kada mamu yi karatun fatiha irin yadda yan mazaban shafi'iyya suke yi amma du'a istiftahi ya inganta Allah wa na imamu shi kansa kuma shi kansa imamu
sai to hadisi dai ya ce ga liman dan haka kuma mamu in yayi falillahi alhamdu in bai yi ba liman ya yi masa kuma lokaci ya kure sannan wuce a magana kan takalidanci lokaci ya kure na yi alkawari a shirya majalisi musamman ba a karatunmu ba a yi magana akan al-ijtihad wa taklidi na yi alkawari a shirya majalisi sosai a wani wuri za mu zo mu musamman mawdu'in majalisin kenan al-ijtihad wa taqlid na akram akalla na ma
wata makaranta ta Christianity. So, shi ne yi abin da shi ne nan kan na tambaya a kan mana ko musulmi ne ban gane tambayar
A'a, sai dai makarantar boko ne masu ita ba musulmi ba ne. Na missionary irin makarantun nan na cikin coci da sauransu ba? To wannan sai dai karka kai naka yayan. Kai karka kai naka yayan. Na.
ana bin mutum ba shi a tafiye shi sai alkali ya ɗaure shi in ya fito wannan bashin a yayi A kotun Najeriya bashin ya sha wuya ruwa. A shari'ar dan Adam. A shari'a ta wannan bashin yana na ana bin shi bashi. idan hukuma ta daure shi a ka'idar musulunci to za ta biya mashi ne wannan bashin sai ta kulle shi shi kuma dan ai mashi dade kar ya kara in a tabbatar ba zai iya biya ba ko a kulle shi domin a sami yadda za a yi ya sana'a a inda yake kulla har ya biya bashi ko dai kowane dalili amma kawai shi kenan sai a kulla mutum in ya fito kuma bashi ko nawa ne shi kenan kuma ka gani na
a shirarce da gani adadin hawa nawa ne wajen biyu ne kawai a sadaki ko nawa za a bada bayar ba yana da mafi karanci a mazhabin maliki da mafi yawan mazahib wasu malaman suna bayani kan cewa mace mai shirya sabon ta
a'a ba haka bane ina so a'a Ah, watan watan ba haka tambaya yake ba yanda ya kamata kai tambaya shine gwargwadon matsayin mace gwargwadon yawan sadakinta amma wannan ma ba daidai bane mafi girman mata a cikin halittan Allah ita ce na na Fatima a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi cikin halitta gaba ɗaya sadakinta ya zama ma- cikin mafi karancin sadaki dir'u na karni me ya dir'u silke shi ya zama sadakinta wanda silken nan insha Allah ko an siyar da shi da kyar zai kai dinari ɗaya a wancan lokacin ka fahimce ni su da ka wannan ka'idar tana nan cewa ko za ka ba da sadaki gwargwadon matsayin mace da sauransu ana fari amma mafi kyau har ita wannan ne matsayin sadakin ta yi karanci saboda mun gana na na fatima amma ba maganan wushiriya ko me da sauransu ba a mafi karancin sadaki a mazhabin malikiya rubu dinar rubu dinar shine a gram daya da rabin dugo daya 1.05 ko 1.5 1.05 na na zinari na dinari ɗaya ka gani shi ne domin shi zinari watan gram 4.2 ne zinari ɗaya to in ka san nawa ne gram ɗaya yanzu da ɗugo biyar ko ɗugo 05 to shi ne mafi karancin sadaki a mazhaban maliki a to ai shi ce in ka sani ni ban san kudin zinari ba amma ina zaton zai kai kamar naira dubu tara da wani abu zuwa dubu goma zuwa sha ɗaya ya danganta na
yana tambaya da karatu a sannan inda ake asirtawa kai kana mako eh misali ka karanta fatiha ka karanta kunduwa sannan kuma ba a gida rubutu akwai da wani wasu mai balai za ka ci gaba da karatun ne mana in kana so sai ka ci gaba da karatu da karatu kula wasu rufe nake in ka so kuma kai tasbihi in ka so kai shuru in ka san shurun ba zai haifar maka da tunane-tunanen abubuwan duniya
za ka yi zikiri a wani ma'ana so san gaske to sallan gaba ɗaya ta yi zikiri ai tasbihi da ake ta hamidi shine zikiri na
ta kabba hukum da yanzu
tafakkahu qabla an tusawwadu watan ku yi karatu kafin a ba ku shugabanci a sa ku zama shugabanni cikin al'umma da in kuka zama shugabanni cikin al'umma karatun na iya muku wahala shine abin da yake nufi na'am
sani ba wannan yana da kyau ba laifi bane kila suna addu'a ne Allah ya tsara musu karfin ido da karfin harshen su Allahu a'lam
الرشيد يا إن كنت حديثي أشنا أسماء الله بسم الله أبي ما لم يدشي إن كنت
ba zan iya haddata kawo maka hadisin tirmidhi ba yana nan a cikin sunan tirmidhi hadisin asma'ullahi al-husna sura ta sai ka je ka duba akwai shi a cikin sunan tirmidhi ya kawo su gaba daya ah sai ka duba a ciki ka ga sunayen da Allah aka kawo su a ciki na ko da yake ana maganganu akan hadisin hadisin a guda ɗayan shi haka akwai magana akan sa amma in aka hada kurkun sa zai zama ya inganta shi kanshi hadisin ma asma'ullahi al-husna gaba daya 99 inna lillahi la tis'atan wa tis'ina isman man ahsa jannata wahiya haka zuwa ƙarshe na
kan ba magana wannan da yana kiran sallah ina roƙon sati mai zuwa mu dan yi karatu ranar asabar da wuri kaɗan duk da hali kamar karfe sha ɗaya sai mu fara daidai dai don mu tashi kamar sha biyu don zan yi tafiya don aro
akwai wani malamin da ya bayani ya ce wajen kiran sallah idan aka je karshen kiran sallah mutane idan ladan ya ce la ilaha illallah mutane idan an ce la ilaha illallah ba ka yan kara zama da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan ba kyau haka kuma an zo ta da ikama idan ladan ya ce la ilaha illallah jama'a da kara zama da rasulullahi yace wannan ba kyau sannan addu'a wajen a'a ina so to addu'a wajen mu wajen kiran sallah idan an idar da kiran sallah yace innaka la tahdimu mu'ad yace shi ma da za kawo shi ba
ba daidai ba ne. wajen ikama bai zo ba cewa a ce kuma ikama ibada ce taukifiya so da haka mafi kyau a tsaya daidai abin da sunna ya koyar shine mafi kyau kar a ƙara akan abin da sunna ya koyar ka fahimce ni ka gane wannan amma a wajen kiran sallah ya inganta manzo Allah ya ce kuma sallu alayya daga cikin salati gare shi sallallahu alaihi wasallam kace Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan salati ne ga manzon Allah so daidai ne ba laifi ba sai wanne kace na uku innaka la tuhliful mi'ad watan ya zo a cikin hadisi ko dai ga hadisi mafi inganci bai kunshi wannan kalman ba amma dai shi ma innaka la tuhliful mi'ad ya zo a wani riwaya kuma shi wannan addu'a ne kawai don haka in ma ka ƙara da kowace addu'a sai dai a ce ba ma'asur ba ne amma ba ba daidai ba ne ta fahimce ni ba ma'asur ba ne fatan baya cikin hadisi ingantacce amma daidai ne na dala sati mai zuwa zan maka bayanin abin da nake nufi da ba ma'asur ba ne amma daidai ne insha Allah na na ji aka matsala na ji wasu malamai suna magana duk wanda za ka same kamar ka fara cewa da suna ka tabbatar da halayensa in ba ka wani kanda ka sa mai suna zai ka tosa halayensa ban san ko ya zo aka kada ba wallahi ma haka ni dana mu amma tafa'ul ne fa'al ne, fatan alkhairi in ka sa sunan mutum kana fatan alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan tafa'ul a cikin sunaye saboda haka ta wannan za a iya cewa haka yana yawan fa'ali a cikin suna watan fatan alkhairi cikin suna aka sa mutum wani suna mai kyau to ana fatan ya sami irin abin da wannan sunan ya kunsa kuma kai ai gwargwadon kyakkyawan zaton kai ko kai dai ka zaɓi suna mai kyau kawai na
tambaya ta ta gefen sallolin na farilla wanda ake samu yawanci akwai lokutan da yarantaka yake sa waɗansu mutane suna sallon na kuce musu ba sa iya sallah akan lokaci ko kuma wasu lokuta ba a yi wasu lokuta a ne to sai aka tambaye ni matsala ni mata ga gare ni ba ma taba ta ba wani sai na zo tukuna to ga wanda salloli suka kuce masa yana yarantaka ko wasu dalilai haka to yanzu ya koma yana sallah a cikin lokaci yana komi da komi amma bai san adadin don lokacin in ya yi wasu kwanaki yana yi ne wasu kwanaki yana daya biyu to ya zo ya biya ya biya amma ya tabbata har yanzu bai yana tunanin cewa akwai dai abun da ya rage amma bai san nawa na ko gane amsar ka biyu ne eh to yanzu an kai dade in zai biya din zai bi kowane lokaci lo- eh, lokaci biyar biyar yanda aka nuna masa abin nan tartibi ko kuma dai yanzu yana iya kawai ya yanke ma kansa yayi ta biya kawai a in zai biya a fikihance in ya zo lokacin azahar bayan ya azahar ta wannan lokacin sai ya azahar da yawa gurgudun yi ya zo lokacin la'asar bayan wannan la'asar din zai la'asar da yawa haka zai ta yi har zuciyar shi ya nasu cewa ya biya waɗannan sallolin da ake bin shi ba zai bi lokuta biyar kamar da ai ya bi lokuta kenan amma sai ya yi na ranar sai ya yi zuhur yau ne sannan sai ya ta azahar kuma ya ta wasu sallolin na azahar
to ni na ɗauka ran kai dade kamar idan ya yi sai ya yi lokuta biyar na rana a bayan kowace sallah ya yi sallah biyar na rana eh Ah.
bayan ya zo ya yi sallar da azhar haka na sai ya biya kamar na rana guda haka a a a zai biya la'asar da yawa in yi a za a yi magriba zai biya magriba da yawa haka wannan shine fatawa na fili akwai fatawa kuma na ni da kai
Ah, to shi kenan.
akwai amsa kuma na ni da kai zan baka ita ita ma To shi kenan, na gode.
watan akwai wani wani abu kuma ba wannan ba ka san abubuwan da yawa amma a cin rufi ba bi san rufi na
mutumin da ya kamar ya sa ya yi sa ba da sanin sa ba ya yi kusa sai ba da sanin sa ba wurin ramuwar azumi a kan wata lawo kamar zai iya saboda kamar sallah ta tafi babbar sallah in ya ɗauko babbar sallah ta shigo wurin yankewa ya yi to wai zai dinka ta ke ce da sannan da ta wuce ko kuma ya ɗauka su yanzu shi ne sallah
shi ramuwan azumin kafara irin wannan a tatabu ana son shi amma idan ya zama da wani uzuri mai karfi da ya yanke in ka uzurin ya dauke zaka ci gaba ne kawai eh ba sabuntawa zaka yi na na na Wai, wasu tambayoyi akan ce ba za a amsa ba wannan tambayar sabanin ta yana da watan abin da ake yi ya saba a takaice wanda ya ce ka yi da takalminka ba laifi ba ne saboda sallar farilla mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khaliqul yahuda fa innahum la yusalluna fi ittifafihim wa ni'ali to amma wannan magana ne gaskiya ne tsawo za mu yi bayani akan sa musamman ka fahimta za mu yi bayani akan sa musamman saboda haka in ka cire takalmi saboda tsarkin waje ka kyautata in ka sa takalmi saboda rashin tsarkin waje ko kawai kana son ka sa takalmi ka yarki ne Eh. da sharaɗin takalmi ya zama mai tsarki ne Na'am. Na'am. Au amin sami. Zai yoyo wanda za ka ɗauki magana ka kai masa ya fi gane magana akan tai da ka ji maganar da farko. Sallu ala nabi da اللهم اجعلنا هدينا مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلام لاوليائك وحبا لاعدائك انك حبكم